بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da guda su tabbata da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa tara mu da ya sake yi a wannan safiya ta litinin 20 ga watan rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 19 ga watan biyar a shekara ta 2014 a lissafin miladiya kamar da aka saba a irin wannan safiya muna karanta littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na malam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam alharrani wato malam ibn taimiyya a makon da ya gabata ya fara kawo mana misalai wanda suke nuni akan wasu lamurra ko wasu kalmomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da su a cikin alkur'ani fa'idar a bambance wanda yake da alaƙa da tsantsar halitta kawai da kuma wanda yake da alaƙa da umarnin Allah da shari'arsa wanda rashin bambance wannan yana cikin abin da ya jawo wato cakudin lamari har a kasa gane waliyan Allah da kuma wato maƙiya Allah a wato waliyan shaitan akwai kalmomi da ya fara kawo mana kamar al'irada da al'amuru da alƙaba da al'izinu da attahrimu da alba'afu da al'irsal da alkalam da alja'al to waɗannan kowanne ya rabu kashi biyu akwai alkauni akwai kuma ashari'i wanda dai alhamdulillah na san an gama fahimtar menene kauni da shar'i din ba sai an sake kowane lokaci bayanin meye ba to a ƙarshen darasinmu na makon da ya gabata ya kawo mana misalai ne da suke da alaƙa da irada irada kauniya da irada shari'iyya misalin da za mu tashi a kansa yau shine magana al'amuru haka ne a shafi na 140 daidai a layi na biyu bayan ya gama faɗin cewa kana mutahharan qad uzhiba anhu rijs bi khilafi man asahu ko da ya kawo maganar ayatul tathhir yace faman ata'a amrahu duk wanda ya da'a ga umarnin Allah to kana mutahharan ya zama cikin waɗanda Allah ya tsarkake kenan ma'ana Allah zai tsarkake shi saboda da'ar da yawa Allah din qad uzhiba anhu rijs Allah ya tafi masa wato an tafi masa an ɗauki masa ƙazanta bi khilafi man asa'u asahu sabanin wanda ya saba wa Allah to wannan arrada nafsahu bi an la yutahhar to zamu tashi inda ke cewa wa ammal amru amma kalma ta biyu wato shine al'amru al'amru a larabci yana zuwa da ma'anoni guda biyu wanda a hausance muna fassara su din haka daban-daban in an ce al'amuru yana zuwa da ma'anar umarni umarni na doka cewa a yi kaza a yana ce masa al'amur sai amara Allahu bi kaza wa kaza amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza wa kaza cewa Allah ya umarni da kaza akwai kuma al'amuru ma'ana ta biyu bi ma'ana ash-sha'n abinda ake nufi da shi shine sha'ani shine lamari shine a Hausa muke fassara na farkon da umarni na biyun kuma muke ce masa mai lamari sha'ani yawwa to nan kowanne na iya zuwa ko sha'anin ko umarnin in suka zo a ƙur'ani to sun kasu kashi biyu ko dai zama umarni ne kauni ko sha'ani kauni ko umarni a shar'i ko sha'anin shar'i da fatan mun gani to sai ce wa ammal amru faqala fil faqala fil amri kauni Allah madauki dangane da wanda yake kauni ne mana al'amru ne amma kauni wanda yake da alaka da halitta kawai ba shi da alaka da umarni na shari'a wanda za a ba da lada akan wanda ya aikata shi kuma wanda Allah yake so wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi banda wannan abin da ke da alaka kawai da halitta Allah ya umarci abu kaza ya kasance a matsayin halittarsa to misalin wannan a cikin alkur'ani shine faɗin Allah subhanahu wata'ala da yace إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون مو إن جاء الله سبحانه وتعالى قولنا لشيء فإن كوي دمكي وأبو إذا أردناه أم النفي يسامو أن نقول له شيني متيد أبو كن ككسنتي كي أبو كذا فيكون سيوى أن أبو يكسنتي kaga wannan menene ina lafazin amru anan a cikin ayar akwai lafazin amru tunda muna ba da misali ne da al'amru ko ina lafazin al'amru a cikin ayar babu amma akwai shi ma'anan dimnan da ya ce an na ƙula lahu ƙaulun anan umarni ne an na ƙula lahu kun na ƙula lahukun mu ce da shi ya kasance ai kaga umarni ne yau to wannan umarni ne wanda iri kauni mana duk abin da muke son ya kasance mana duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake so a same shi ya halicce shi kawai sai ce abin ya kasance sai abin ya zama haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce sammai da ƙasa da duk abin da ke ciki ba zuwa aka yi aka ɗauko a haɗo da wannan kaza da bangon ina ne sai aka jojjona aka tada abu Allah maɗaukaki yana yadda yake sai ce a samu sama kawai sai sama ta zama wannan saman da muke gani iradarsa ce abin da ya so ya samu kawai sai ya samu wannan ƙarfin iko da ƙarfin mulki ke shi lamarinsa ba wai zuwa za a sai an kwaɓa ƙasa an yi kaza an yi kaza an haɗo da leburori su taimaka Allah ba buƙatar wani ya taimaka masa haka sha'aninsa yake kawai ya ce abu ya zama sai ya zama gane abu haka busa ran da ya yi wa annabi adam cewa ya kasance dan adam kawai ya zama dan adam har haɗo ƙasa ta kaza da kaza da kaza dan a nuna dan adam ɗin daga baya gane asalinsa ne ba wai dole in ba a haɗa ƙasar ba shi kansa haɗa ƙasar da kun fai kun ɗin ne ma'ana ƙasa kaza ta taho ƙasa kaza ta taho ƙasa kaza ta taho aka jona aka haɗu ba wai da wani abu ba sai da yake dai Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani cewa ya halicci annabi adam da hannunsa wannan ne kawai zai nuna maka da wani aiki aikin da ya aikata shi ma ya so ya hakan ne don tunawa dan adam cewa ga yadda asalin nasa yake amma sauran abubuwa haka Allah madauki ya halicce su ya ce kun fayakun Allah shi kadai shine mai kun fayakun ai kuna ji mutane sun ana faɗan kun fayakun me ma'anan kun fayakun asalin kun din fi'ilu amrin ne a larabci fi'ili ne na umarni cewa kasance an ana magana da abu namiji namiji guda ɗaya sai a ce kun fayakun shi kuma fa'un da alaƙa da sakamakon ne ma'ana bayan an bashi wannan umarni to sai ya zama abin da aka ce ya zama shi ne ma'anar wannan mace idan da mace ne ko abu marar hankali sai a ce kuni wani ce kuni turaban ya zama ƙasa sai ya zama ƙasa a takaice dai abinda Allah maɗauki ke faɗa anan shi ne lamarinsa in ya so ya halicci abu kawai zai ce wa abin ya kasance ne in ba kuma ta ba mun taɓa magana a baya akan wannan ta wani ɓangare daban malamin jami'a ke mana magana akan cewa abinda ba a halicce shi ba tukuna ana iya magana da shi kun manta ana iya inda ake inda ya mana magana akan abu yana da samuwa iri biyu wujudun fi dhihni wal ilmi da kuma wujudun fil khariji kun manta wannan zancen kun manta cewa abu yana kowane abu da ka gani yana da samuwa guda biyu kafin a halicce shi Allah ya san da shi ko bai san da shi ba yawwa so domin Allah subhanahu wata'ala ba sai da yayi wannan halittar sannan ya san abubuwan da ya halitta ba tun kafin yayi halittar ya san za a yi za a samu wani dukkan mu nan kafin a haifi kowa Allah ya san za a haife shi haka ne garin da muke ciki kafin a samu dan adam na farko da ya kafa garin shi ma Allah ya san za a same shi zai shekara kaza a tsohon gari za a dawo sabon gari za a yi kaza za a yi kaza wani ne zama sarki wani zai mai unguwa wani zai ka duk Allah ya san wannan tun kafin ai a unguwa kaza za a haifi wani da wani za su tashi wani zai zama kaza duk an rubuta to wannan abun Allah subhanahu ta'ala a lokacin da zai halicce shi ne zai ce ya kasance sai ya kasance amma dama ya san shi da babu shi ya za a yi masa magana kun gane wannan zancen ai cewa aka yi innama ƙauluna li shay'in idan aradnahu faɗinmu ga wani abu in muna nufe in mun nufe shi da ya kasance kaga in mun nufe wa mu nufi wannan abin da yake an san da shi an na ƙula lahu sai mu ce da shi da lokacin za a ce masa ɗin ina yake kun fahimci zancen a lokacin da za a ce masa ya zama ɗin yana ina inna ma huwa fi ilmin lahi yawwa a lokacin da Allah zai ce zai abin magana to babu shi a duniya amma ma'anan a duniya a khariji a wajen abin da muke gani ba za ka iya nuna shi ba ba a same shi ba ba a halicce shi ba amma a ilimin Allah yana nan Allah ya san da shi don haka sai shine an naqula lahu sai mu ce da wannan abun ya kasance shine ma'anan wujudun fil ilmi akwai shi a ilimin Allah amma kuma babu shi kafin a halice shi to babu shi a bayan ƙasa ina fata kun gane wannan wannan duk me yasa ake faɗin wannan magana dan a tabbatar da ilimin Allah cewa kammalalle ne ilimin Allah yana da bambanci da ilimin dan adam dan adam sai ya je makaranta an koya masa dan adam sai ya je gaban wani malami ya koya masa dan adam sai wani ya gaya masa abin da bai sani ba akwai lokacin da bai san wani abu ba sannan aka gaya masa ilmun yasbiquhu jahlun haka ilimin dan adam yake ilimi ne da sai da aka samu jahilci sannan aka same shi amma ilimin Allah fa ilimin Allah ba sai da aka samu jahilci sannan aka same shi ba ya san komai tun kafin komai din ya samu wannan dole dan adam dole duk musulmi ya bambance wannan irin ilimin da shi yasa har yanzu zaman Allah subhanahu wataala kasancewarsa mahalicci yaushe ya zama mahalicci sunansa na alkhaliku sunansa ai daga cikin sunan Allah akwai alkhaliku to yaushe ya cancanci wannan suna na alkhaliku sai da ya halittar ya zama alkhaliku ko ko tun kafin ya halitta tun kafin ya halitta ne tun kafin ya halicci abin halitta na farko dama shine alkhaliku sunayensa kammalallu ne tun kafin ya samu tasirin wannan sunan shine malam at-tahawi a cikin littafinsa al-aqidatu tahawiyya yake cewa laysa ba'da khalqil khalq istafada isma al-khaliq wala bi ihdathihi al-bariyyah istafada isma al-bari aqila wanda ya karanta aqidatu tahawiyya ya san wannan zance ma'ana Allah madaukaki ba bayan halittar halitta ne ya cancanci sunan al-khaliq ba ba sai da ya halicci duniya ya zama alkhaliku ba a tun kafin ya halicci duniyar shine alkhaliku wala bi ihdathihil bariyata kuma ba wai sai da ya farar da waɗannan halittun a sannan ya cancanci ismal bari sunan albari ba da alkhaliku da albari duk ma'ana su ɗaya shine mahalicci wanda ya kirkiri abu da babu shi don haka ilimin Allah da siffofin Allah kammalallun abubuwa ne tun kafin ya halitta sa Allah kammalalle ne abinda ake tsoro har ake tabbatarwa Allah wannan shine me yin halitta da iko akan halitta kamala ce ko ko na kasu ne Allah a ce yana da ƙarfin da zai halicci komai ai kamala ce to kamalar Allah tana nan tare da shi tun tun tuni tun fil azal ko kuwa sai da ya wani aiki sannan ya samu kamala tana nan tun fil azal to tunda ku tana nan tun fil azal ashe halittan nan tunda kamala ce to ba kamala ce da ya same ta bayan yayi halittar ba a'a kamala ce da take tare da shi tintini kun gane abun shine wadda hikimar dama kenan in ka ce bai san abu ba sai da aka samu abun to ya samu tawaya ko ka na kasta iliminsa ashe akwai lokacin da bai san abu ba sannan ya san shi to Allah ko ba haka yake ba don haka shi yasa duk abin da yace ya kasance to ya san akwai shi fil ilmi ba fil khariji ba sai yayi umarni ya kasance fil khariji sai zama fil khariji ina jin kun gane yanzu insha Allah to wannan al'amrun anan amru ne wani iri amru ne kauni akwai wata ayar da da ita ibn taymiya ya kawo la'alla da za ta fi ba sai mun tambaya cewa da, da lafazin amru a cikin ayar ko babu ba wannan kun ga ba lafazin amru mu koma suratu yasin a surar yasin Allah subhanahu ta'ala ya kawo irin wannan amma da amrun ya amfani da ita ba qaulu ba nan cewa inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun a suratu yasin ku cewa innama amruhu a gani innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to kaga wannan ayar ta fi dacewa da lafazin ko da misalan da malam ibnu taymiya zai kawo domin ta kunshi lafazin amrun yana nan kuruku tare da cewa shi ma al'amru dimni din akwai shi a ƙarshen ayar shi ma innama amruhu ai amrullahi nan kuma amrun wani iri ake nufi sha'an jayyid ahsantum nan amruhu nan sha'aninsa ake nufi lamarin Allah yadda yake shine idan arada shay'an in yana nufin wani abu ya samu a duniyan nan an ya kula lahu sai ya ce wa abun kun kai abu kaza kasance ka samu a ganka a bayan ƙasa sai ya kasance kun ga wannan ayar ai ta fi dacewa da misalan da zai kawo a wasu littafan nasa in ya kawo wannan din yakan kawo wancan da yake malam ibnu timiya yana yawan maimaita abubuwan da yake faɗi rahimahullahu tabaraka wata'ala to wannan mun ji alkauni ko wa qala ta'ala har yanzu Allah subhanahu wata'ala yana cewa wama amruna illa wahidatun kalamhim bil basar lamarinmu ba komai bane illa wahidatun abu ɗaya ne kawai kalamhin bilbasar kamar kiftawar ido lamaha shine tahrikin wato motsawar da ido zai shi ake ce mataraf motsin ido yana cikin abu jikin dan adam ba abin da ke da sauri irin motsin idansa ko banda abin da bai sani ba na saƙon ƙwaƙwalwa wanda ba ganinsa muke ba saƙon da ake kai wa ƙwaƙwalwa a kowane lokaci wannan ya fi kowanne gudu to amma a motsin jiki dai ba wanda ya kai idan dan adam saurin motsawa to abinda Allah maɗauki ke nufi anan lamarinsa na duniya ta zauna lafiya ko kuma ya ƙare ta lamari ne kamar kiftawar ido a zo a yi tashin kiyaman nan kowa a bashi sakamakonsa duk kamar kiftawar ido ba wani abu ne mai wahala ba a gun Allah yadda za ka kifta idanka in dai akwai wahala a kifta idanka to duniya ta ƙare ai yaushe ne muke zancen wani bawan Allah jiya ne a faɗakarwa ko malam zurara ko shekarun jiya zurara tubin aufa daga karanta fa'iza nuƙira fin naƙur ya tuno Allah subhanahu wa ta'ala wata rana za ta zo zai ba da umarni a busa ƙaho kowa ya faɗi ya mutu wannan abin ba gaba ɗaya kamar ƙiftawar ido ne ba wani lamari ne sai an jira mutanen gari kaza sun gama mutuwa sannan ai umarni daban mutanen wani garin su mutu mutanen ƙasa kaza su mutu a'a mala'ika ne in ya busa kahon nan sau ɗaya duk duniya kowa zai faɗi mutu ba wanda ya isa ce ni ba zan mutu yanzu ba ku duba ku ga mala'ika jibril yadda girman sa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ai girman mala'ika jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin mala'ika jibril a yadda hakikanin sa sau biyu a hakikanin halittarsa ya ce ganin da ya masa ya gan shi da fuffuke-fuffuke ya kai 600 kowanne fuffuke ɗaya na mala'ika jibril ya rufe duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta guda ɗaya ya fi ƙarfin duniya shi sa kun ga abin me abin mamaki lokacin da aka ce a halakar da mutanen wata ƙasa masu yin luwatsi namiji ya nemi namiji wannan ƙazantar wanda dabbobi ma ba sa yi sai dabbantaka ta kwakwalwar ɗan adam da ta samar da shi idan nitsa fuka-fuki ɗaya mala'ika jibril ya yi ya ɓuɓɓugo ƙasar daga ƙasa inda take kamar a sa cebur in kana so ka kwaso wata ƙasa daga wani ai za ka caka cebur ɗin sai ka nitsa shi ya ƙasa ko sai ka kwaso ƙasar to haka aka yi wa ƙasar gaba ɗaya mutanen da suke wannan abun aka caka ya sa hannunsa ya nutsu ya shiga cikin ƙasa ko ɗaya daga cikin fuka-fukansa aka ɗago ƙasar gaba ɗaya aka yi haka aka kifa ta kowa ƙari shikenan fitina ta mutu to yanzu me yin wannan wane ne zai wahal da shi akan ya halakar da mutane za ka fitina ɗan adam da bijirewar da yake wa dokokin Allah Allah ne ke masa haƙuri ƙyale shi lamarin Allah kamar lamhin bil basar yake Allah subhanahu Allah ya tsare mu to wannan al'amurin shi ma wani iri ne kauni ne wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi ataha amruna lamarinmu ko umarninmu zai zo mata laylan aw naharan cikin dare ko cikin wuni faj'alnaha hasida sai mu sanya ta girbabbiya kama abin da aka girbe shi ka'an lam taghna bil amsi ka'an lam takun kamar ba ta taɓa samuwa ba in Allah ya so halaka wuri haka za a umarci wannan wuri ya halaka sai ka kamar dama ba a taɓa yinsa ba shi ne ma'anar ka'allam tagna bil amsi almagani jam'in wannan kalma tagna asalin almagani ne wahiduha magna magna bi ma'ana manzil ma'ana ka'allam takun mawjudatan ka'allam takun makanan wujida ala wajhi al-ardi sabiqan shine ma'ana kaman wurin ba a taba samun sa ba in Allah madauki ya so halaka abu to haka zai bada umarni sai umarnin nasa ya zo ko cikin dare ko cikin wuni sai ya sanya shi girbabbe babu shi an shafe shi an tumbuke shi an yi uprooting din sa kwata kwata ba kaman ba a taba samun sa ba a tarihi Allah ya sare mana al'amura wallahi Allah yana da hakuri a yadda muke botsarewa dokokinsa in ya so lokaci guda gaba ɗaya duk mun ƙare amma da yake ya yi wa manzansa alƙawari sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai halaka wannan al'ummar da irin wannan azabar ta gaba ɗaya duk a halaka ku ba a'a zai bar ku da wani abu fitina da ta ta zama tsakaninku ku ta yaƙar juna ai ta fitinar juna da yaƙe-yaƙe har tashin alƙiyama wannan sai ran da Allah maɗauki ya so ya dakatar da shi muna fata Allah maɗauki ya dakatar mana sai ce wa ammal amru dini wancan mun ji misalan alkauni to sai addini mana al'amru shar'i addini na na na eh mun sha mun sha wannan zancen anan ban so kawo shi gaba ɗaya bane annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ya roki Allah madauki wasu abubuwa Allah ya bashi a sannan ya roƙe shi kada ba a su ƙaumi an ya kuna fi ma bai nahu Allah maɗauki ce a'a wannan dai ba za a karɓe shi ba ma'ana kada fitinar al'umma ta ta zama a tsakaninsu ita ce kawai Allah bai karɓa ba amma cewa ya roƙe shi kada a halakar da al'umma irin halakawa baki ɗaya gaba ɗaya a ce yau ta ƙare Allah maɗauki ce an karɓi wannan ba za a halakar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin halakar da aka yi wa adawa da samudawa ba amma cewa a samu tahrishi bainahu walakin fi tahrishi bainahu amma sai dai haifar da fitina tsakanin su wannan ya tsokani wannan waɗannan su yaƙi wannan wannan kabila ba ta san wannan wannan al'umma ba ta san wannan wannan firka ta addini ba ta san wannan ai ta yaƙi yaƙi wannan har tashin alƙiyama wannan yana nan shi ne Allah bai karɓa din ba to mu je al'amru dini سيتي فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da kuma baiwa ma'abuta kusanci a kyautata musu kenan yana hani kuma daga aikata alfasha da mummunan abin da Allah baya so da kuma zalunci Allah ya nemi ku wa'azi ko kwaye tintintini ko azantu ku daina abin da kuke wanda ba shi da kyau wannan inna Allah ya amuru wani irin umarni ne shar'i ne kauni shar'i ne dini wanda za a ba da lada a kai ga yayi umarni da ai adalci ashe yana son adalci yayi umarni da kyautatawa ashe yana son kyautatawa duk abinda yake da alaka da abinda Allah yake so kuma zai bada lada akai to shi ake ce ma shar'i dini an bai da wahala fahimta ko mun gane wannan to sai ce wa qala har yanzu Allah madauki ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'ibukum bih inna Allah kana sami'an basira lalle Allah subhanahu wata'ala yana umarninku ku ba da amanoni zuwa ga masu su in an baka amana an baka ajiyar abu to kada ka cinye mutane dukiyarsu abinda aka baka da sunan amana ba mallakar ka bane to ka mai da ita ga masu ita kai mai aiki ne a wani wuri akwai amanar al'umma a hannunka akwai kudin al'umma a hannunka akwai dukiyar al'umma ta hanyar wani abu ko menene ba naka ba na al'umma ne to karka almubazarantar da shi karka ci sai wanda yake haƙƙinka ne da aka baka a ciki ka ba da amanan nan yadda aka baka ita wa idza hakamtum bainan nas in kuma kuna hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci wannan umarnin da Allah bayar ayi kaza ayi kaza to umarni ne wani iri shar'i umarni ne shari'a domin ku akwai lada a kansa in an saba akwai alhaki mun gane yawa inna allaha ni'ma ya'idukum bihi Allah din nan ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi ma'ana abin da Allah din nan yake muku wa'azi da shi wallahi ma dalla da shi a ce ya umarce ku da adalci ya umarce ku kuma da bada amana wannan manya manyan abubuwa ne domin duniya tana zama lafiya ne idan da adalci ko a hannun waye duniya tana lalacewa in babu adalci ko a hannun waye haka lamarin Allah subhanahu wataala yake in dai babu adalci to ba zama lafiya in ku ana son zaman lafiya to a samu adalci ta kowane bangare shi yasa ya bada wannan umarni shi yasa zai zama wa'azin da yake mana to ma dalla da shi domin wa'azi ne da zai haifar mana da sakamako mai kyau to sai kuma yake cewa inna allaha kana sami'an basira lalle Allah subhanahu wataala mai ji ne kuma mai gani ne wa amma al'iznu to yanzu mun gama da al'irada mun gama da me al'amuru to sai wani lafazin daban shine al'iznu za mu ji a ƙur'ani Allah su wanta na cewa da izininsa da izininsa da izininsa to izinin wani iri ne sai mu duba mu ga abin da ya ce da izininsa in abin da yake ba da lada a kai ne sai mu ce to wannan izini ne wani iri shar'i in abin da Allah baya so ne amma ya ce yana aukuwa da izininsa sai mu ce kauni ne shi kenan a bambanci yau to ga su sai ce wa ammal iznu faƙala fil kauniyi Allah subhanahu ta'ala dangane da al'iznul kauni yana cewa lamma zakara sihira yayin da ya ambaci sihiri ya ce wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah su masu sihiri ba su zama masu cutar da wani mutum ɗai ba bihi da shi sihirin illa bi iznillah sai da iznin Allah to iznin nan wanda iri ne kauni ne ma'ana sai da nufin Allah cewa abin ya kasance babu wani mai sihiri ba wani matsafi wanda shi ne ya mallaki ƙarfin yin tsafinsa in ya so yin tsafin dole sai abin ya yi babu Allah ne ke ba shi dama yi to wannan shine izinin amma izini ne wani iri izini ne na kauni haka Allah ya nufa domin me Allah baya son hakan Allah ya haramta amma kuma tunda shine fa sarki mai mulki ba zai yiwu a cikin halittarsa wani abu ya faru wanda bai san da shi ba bai ba da dama ya kasance ba in har wani abu zai auku wanda shi bai ba da dama ba kuma a ce ya auku ashe kenan akwai wani ubangijin wanda ba shi ba in dai kana haɗowa da wannan ma'anar to zaka fahimci wannan maudu'in yadda ya kamata karka ce a to ashe Allah da ya bari ana saba masa an fi ƙarfinsa kenan a a Allah ba wanda ya fi ƙarfinsa ba da dama yayi ya rubuta a lauhil mahfuz cewa za a samu wani zai zama mai tsafi kuma zai tsafi za a tsafe wani za a yi masa sihiri kuma zai kama shi amma baya son abun tunda ya haramta kuma zai azabtar da mutum domin kafirci ne wannan abu mun gane wannan ta hukuncin shari'a abun kafirci ne ta hukuncin yana yiwuwa yana yiwuwa amma ba zai yiwu ba sai Allah ya bar abun ya faru saboda me shine sarki shine mai iko shine mai karfi babu wanda zai farar da wani abu a cikin halittarsa sai da nufinsa ko da wannan abun ba daidai bane kun fahimci abun to sai yake cewa wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah sai ce ai bi mashi'atihi wa qudratihi to kun ga nan ibnu taymiya sai ya so ya bayyana har ya ƙarin bayani sauran kun ga bai mana ƙarin bayani ba saboda me saboda wasu suna da rikicewa masu sihiri kamar da misali alshi kawo mana a ƙasa ba sai na kawo ba ya kawo misali sai akwai su masu sihirin matsafa kenan sukan kawo wannan ayar kuma sai su fassara izinin da izinin shari'a sai ce a to ai dama mu Allah ne ba mu dama ma'ana sai su nuna mutane kamar Allah ne ya yadda da abin da suke yi sai su kawo wannan wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah sai su to ai dama Allah ne ya ba mu izini kai da baka sani sai to ai kaga ya kawo ayal qur'ani ma da take nuna cewa da izinin Allah yake to izinin Allah wanda iri izini a nan izini ne na halittar Allah ko da Allah bai yadda da abun ba yadda ma'ana ba ya san abun to yana cikin abin da ya dai ba da damar ya faru tunda shi ne mai iko akan komai ba yadda za a yi wani daga cikin halittarsa ya yi abin da shi ɗin bai so ya faru ba mun fahimci abin yau amma bai yadda da abin ba tunda har ya riga ya faɗa cewa me wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا دم يسكا كافرته يعلمون الناس السحر هاغني وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد الا ان حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله kunga ashe kenan Allah subhanahu wataala ya haramta abin bal ba ma haramtawa ba ya kira shi kafirci tunda ku abin kafirci ne shi yin sihiri wannan da ake hadawa da aljanu inda ku tunda kafirci ne ya za a ce Allah yana son sa ya za a ce Allah ya ba da izinin a yi shi ma'ana ya yadda a yi sai dai mu ce ya ba da izinin abun ya kasance cikin halittarsa cikin mene cikin halittarsa min maf'ulatihi laysa min fi'lihi anan dama akwai wani lungu da malaman aqida suke tattauna akai da zaka gane abun ka bambance shi ba a nasabtawa Allah duk wani abu mummuna da ya faru a cikin halittarsa ai mun taba magana akan wani in ba ku manta ba ba kuma sau ɗaya ba cewa Allah subhanahu wata'ala la yunsabu ilaihi sharru Allah ba a dangana masa sharri cikin aikinsa shi da ya aikata amma akwai sharri a cikin aikin abubuwan da ya halitta Ul a'udhu bi rabbil falaq min me min sharri me sharri ma khalaqa ba wa min sharri khalqihi ba amma min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta don haka ana samun sharri ne daga abin da Allah ya halicce shi dan adam yana sharri shaidan yana sharri mun fahimci wannan amma Allah ba shi aikinsa ne sharri ba aikin Allah babu sharri a ciki sai dai a cikin abubuwan da ya halitta ana samun masu yin aikata sharri to yana barin damar abin ya faru ba dan aikinsa bane aikin waɗannan da suka aikata ne amma tunda shine sarki shine mai iko to ba yadda za a yi wani abu ya faru a cikin mulkinsa ba da yaddar a yi ba shi to wannan yaddar cewa abin ya samu a same shi a bayan ƙasa shi ake nufi da al'iznul kauni in kuwa yana da alaka da ya ba da dama a yi ya ce a aikata don zai ba da lada a kai to shi ake ce ma al'izinin shari'i in sha Allah an fahimci wannan to Allah sa yace me kuma sai imam ibn timiya ne yake ba karin bayani yake cewa ai bi mashi'atihi wa qudratihi da nufin sa da ikon sa wa illa in ba haka ba kuwa fasihru shi sihiri lam yubihhu Allah azza wa jal Allah bai bada damar ayi shi ba bai halatta shi ba wa qala fil idhni ad-dini to wacin ayar ita ce misali na al-idhni al-kauni amma idhni na addini idhni na shari'a ɗaya na biyun kenan ga misalinsa sa am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ana magana da mushrikai ko akan mushrikai ko suna da wasu abubuwan tarayya ne iyayen gida shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wanda suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai bada izinin a yi shi ba to kaga wannan izinin wanne ne na shari'a ne ya ba da izinin a bauta masa shi kadai wanda ya bauta masa shi kadai kuma zai samu me zai samu lada ashe wannan izini ne na shari'a kun fahimci wannan insha Allah ba rikici um, sannan yace me sai ce wa qala ta'ala Allah madauki ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi to wannan bi iznihi ita ma wace iri ce shar'i ce Allah ce mu mun aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kana mai bushara wa nadhira kana mai gargadi wa da'iyan kuma kana mai da'awa ila Allah zuwa ga Allah kake da'awan nan bi idnihi da izininsa ya ba da izinin kai hakan um, wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki ya ce wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba sai dan a yi masa da'a da izinin Allah to a nan wurin ne malam sali ali shek a ta'alikinsa ya yi wani ta'aliki mai kyau duk da lokaci ba zai isa duk mu bi shi ba zai nesanta mu daga waɗannan misalan kuma mu shiga wani abu amma daga cikin abin da ke cewa ya ce hadhihi muhtamilatul lin nau'aini ya ce mana ne waɗannan ayoyin da malam ibnu taymiya ya kawo waɗannan na ƙarshe ƙarshen nan in ka lura da su za su iya ɗaukar nau'i biyun duka za su iya ɗaukar kauni za su iya ɗaukar shari'i duk in ka fasara kuma zai zama ɗaya mun fahimci abin gashi zai kawo sai ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah wannan ayar ba mu aiko wani manzo ba sai domin ai masa da'a da izinin Allah sai ce hadhihi tahtamilu an takuna al-kauniyya wannan za ta iya ɗaukar in ka fassara ta da izini kauni ba kai kuskure ba wa tahtamilu an takuna shar'iyya in ka fassara ta ma kuma da cewa izini shar'i duk ya dauka mun ga mun fahimci wannan sai ce ya'ani abin da ke nufi al-ayat waɗannan ayoyi fihi ma ma'an tasluhu li hadha wa tasluhu li hadha wannan ayoyin sun cancanta a fassara su da wannan kauni sun cancanta a fassara su da shar'i yace far rasulu shi manzo ta'atuhu shar'un yin da'a gare shi ai shari'a ne to ta wannan bangaren kaga fa yakunu idnullahi sai zama izinin da Allah yayi cewa ai masa da'a huwa shar'i addini ko shine na shari'a kuma na addini wa aidan kuma har yanzu ta wata fuskar in muka kalli ayar ar-rasulu yuta'u bi idnillah manzo ane masa da'a ne da izinin Allah Allah ya bada damar ai mun fahimci wannan abin shi ma yawwa a bi'iznillahi jalla wa'ala alkauni an yi ta'a da izinin Allah na halitta Allah ke bawa mutum ai izinin ya tashi ya yi sallar ai akwai kauni a ciki ko ya da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da izinin Allah izinin kauni akwai kuma in magana gefen ladan ne izini shar'i insha Allah dai ina sa ran ana ganewa hmm ko mun jarabawa ne wata ran ta da wani a ce yi bayani ko to za mu riƙa yi wata ran insha Allah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a yani mimman ata'ahu ma'ana ba mu aiko da wani manzo ba illa li yuta'a sai dan ai masa da'a da'ar daga wa ake samunta daga wanda yawa da'a daga bayin Allah su za su yi manzan da'a wata kunu ta'atu hadhihi wannan da'ar ku da za ta zama tana zama ne bi idnillahi da izinin Allah laysa al-abdu huwa alladhi yuti'u min indi nafsihi ba bawan ne zai yi da'ar daga kashin kansa ba sai Allah ya bashi damar yayi tunda dama ayyukan bawa ai sun kasu kashi biyu akwai na kirki akwai na banza kuma duka sai Allah ya bashi dama sannan yayi yanzu a cikin mu akwai mai ikon yayi wani abu Allah bai nufa ba ya ce bari ya tashi ya sallah Allah bai bashi iko ba a kaga ba zai ba dole duk sallar da muka yi da azumin da muka yi ko da da'a ce to akwai shar'i a ciki akwai kuma dini abin da ke da alaka da shar'in shine za a bamu lada akan abin da muka aikata amma Allah ya bamu karfin ma da zamu ya nufi mu ci abinci mu samu karfi a jikin mu har mu iya miƙewa mai sallah wannan nufin mu nufin waye nufin Allah ne to ta wannan gefen menene kauni ne ta gefen kuma cewa Allah zai ba mu lada akan abin da muka aikata shine kuma menene shar'i to shine abin da ke so ka gano waɗannan ayoyin dukan su zasu iya daukar ko wasu daga cikin su musamman na izini din nan zasu iya daukar shar'i zasu iya daukar kauni to har mukyale da can wuraren da ya kawo su misalan duk dan ya faɗi maganganu ne da zasu ƙara nuna mana wannan abin mu ƙara fahimtar sa to mu koma sama yace wa qala ta'ala Allah maɗauki kuma ya ce ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah abinda kuka yanke min linatin na isan dabino shine lina aw taraktumuha ko kuma kuka batta qa'imatan ala usuliha tana tsaye akan tushenta akan asalinta to ba ku yi hakan ba illa fa bi idnillah to duk da izinin Allah ne wannan yana magana akan dukiyar banun nadir lokacin da za a kore su daga madina wanda Allah madauki ba mu labari a suratul hashr ko wannan lokacin ai an yayyanke da binai wasu wasu kuma an basu a tsaye to wannan abin da aka yi wasu da binan aka sare su wasu kuma aka basu a tsaye duka bai kasance ba sai da izinin Allah mun gane wannan to wannan wannan izini ne na Allah in mun lura da umarni ne ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi cewa mumine su wannan menene shar'i kuma kasancewar asari bishiyar ta saru ta fado wannan kuma menene kauni ne saboda da Allah bai so ba za a iya sararta ta tsaya kyan ba ta fadi ba ashe Allah ne nufin ta fadi don haka shi ma wannan zai dauki kauni zai dauki shar'i to amma anan ya kawo shi ne a misalin wanne shar'i shi a littafin mun gane saboda me ba a kauni ba a misalin shar'i saboda bi idnillahi ai bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa su hakan sannan sai ke cewa wa ammal qada'u to mun gama da al-idnu sai al-qada'u hukunci hukuncin Allah Allah yana hukunci a bayinsa to shi kansa hukuncin Allah ya kasu kashi biyu akwai hukuncin halittar abu ya kasance a same shi akwai kuma hukunci na shari'a a yi abu kaza don zai bada lada akai ko kada a yi abu kaza saboda akwai zunubi akai to sai ce wa ammal qada'u fa qala fil kauniyyi dangane da al qada'ul kauni Allah subhanahu wataala yana cewa fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn fa qadahunna fa qadahunna bi ma'ana fa khalaqahunna mun gane kun ga ashe kenan wannan kauni ce ba shar'i ba cewa Allah sai ya hukunta saman nan ta zama bakwai fi yaumai ne a kwana biyu mun fahimci wannan ashe kenan me ya faru wannan yana zancen halitta ne yadda Allah ya halicci saman nan gashi faqadahunna bi ma'ana fa khalaqahunna sab'a samawatin ya sanya wannan saman suka zama guda bakwai mun gane wannan وقال سبحانه هل ينزل الله ملك ياتي واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون duk inda kaji an ce kun fayakun magana ce ta halitta don haka kauni ce mun gane wa idza qada amran in Allah ya hukunta abu to nan hukuntawa shine me shi ma halitta ake nufi ya so halittar abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa qala fi dini dangane da al-qada'u ad-dini kuwa Allah ya hukunta aya yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu to nan qada menene ma'anarta ba khalaqa ba ma'anarta menene amara ma'anarta amara eh Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ubangijinka yayi umarni alla ta'budu cewa ku bayi kada ku bauta wa kowa illa iyahu to anan magana take zaka iya cewa kusan wannan ayar tana cikin sabubban da yasa ibn taymiya ya kawo waɗannan misalan da tsawon su menene dalili gashi ya biyo baya da magana yana cewa ai amara abinda ake nufi da wa qadara rabbuka ai amara rabbuka wa laysa al-muradu bihi qaddara zalika ba abinda ake nufi da wannan ayar shine qadara rabbuka ai qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu cewa Allah ya kaddara cewa kar ku bauta wa kowa ba za ku bauta ai ya kaddara cewa ba za ku bauta wa kowa ba sai shi ban sani ko kun gane wannan lungu ai mun taba magana a baya masu aqidar wahdatul wujud komai Allah ne ba mun taba magana akan wannan ayar bai da suke fassara ta irin su ibnu arabi cewa suke ai wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ai Allah dama ya riga ya kaddara yayi hukunci ya rubuta cewa ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah don haka duk abin da kuke bauta wa dinnan Allah ne kaji wata mummuna fassara to idan ka fassara wannan da wannan shine zaka fada wancan lungu amma ka fassara wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ai wa amara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu umarni ne Allah ya bayar cewa kar ku bauta wa kowa sai Allah ashe umarni ne shar'i ba kauni ba inda kauni ne misali Allah ya halicce ku da cewa dukkaninku za ku riƙa yin numfashi wannan me ai halitta ce magana ce ta halitta duk ɗan adam ba zai rayu ba sai yana numfashin nan daga ran da numfashi ya tsaya to ɗan adam ya mutu kun fahimci wannan to wannan gefen halitta ne in aka ɗauko wannan irin fassarar aka ce maganar bauta ma cewa Allah ya kaddara ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah to shikenan ashe masu bautar gumaka masu bautar rana da wata da mutane gashi ai sun bauta ba an samu sun bauta ba a waƙi'i a haƙiƙanin duniya ai muna ganin masu bautar gunki suna bautar gunki to in muka fassara nan da cewa abinda ake nufi Allah ya kaddara rayuwar da za ku yi a duniya daga farkonta har ƙarshe ba za ku bauta kowa ba sai Allah dole ne kenan sai a ce a to wannan abun ma da suka bauta masa menene ashe Allah suka bauta kaga yadda mummunar fassara take jawo wannan aqida ta shigo insha Allah kun gane wannan lungun walaikun salam idan hukuntawar ta kasance ne da ita da kaddara duk ma'ana ɗaya amma in ƙaba bi ma'ana amara ne to wannan ma'anarta daban da wancan yawwa ka gane yanzu to shi ne to mu je sai ke cewa walaisa al-muradu bihi qaddara zalika فإنه قد عبد عبد غيره فإنه قد عبد kusa alaman nan dan karka karanta karka ce abada gairahu kai magana za ta yi muni fa innahu qad ubida gairuhu domin kuwa abinda muke gani a rayuwar dan adam yanzu ana bautar wani Allah ko ba bautar wani Allah ana yi to idan da cewa aka yi wannan ayar ma'anarta Allah yayi hukunci ya kaddara cewa ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah to wannan shine za a kawo wancan mummunar magana cewa ashe duk abin da ake bautawa ya zama Allah amma ma'anarta shine Allah ya yi hukunci Allah ta abudu kada hukuncin anan umarni ya yanke hukuncin cewa kai ba ku bayin Allah kada fa ku bauta wa kowa sai Allah shi yasa ya zo da sigar umarni ai ai da sigar hani an ya ce la ta'budu kada ku bauta duk inda ku aka ce la taf'alu to ai shar'i ne ba maganar kauni a nan wuri da fatan mun gane insha Allah to sai yake cewa um, kama akhbara fi ghairi mawdi'in kama yadda ya bamu labari a wurare da yawa to nan sai kawo mana ayoyi da suke tabbatar da cewa ai ku hakika an samu kafirai sun bauta wasu wanda ba Allah ba kamar inda Allah maɗauki shi cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah an samu wannan ko ba a samu ba tunda Allah ba mu labari an yi ne suna bautawa wani wanda ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba kuma ba zai amfane su ba kuma suna cewa waɗannan su ne masu ceton mu a wurin Allah kun san duk masu bauta ma wani wanda ba Allah ba suna bauta masa ne saboda me me yasa masu bautar gunki suke bauta gumaka saboda suna yadda da cewa gumakan nan alloli ne mana kowanne gunki allah ne mahalicci wanda ya halicci sama da ƙasa akwai wani mai bauta wa gunki da yake da aƙidar cewa gunkinsa shi ya halicci samai da ƙasa babu duk gunkin da wani yake bautawa to bai yadda da cewa wannan gunkin abin bauta ne da ko in ce bai yadda da cewa rabbu ba ne bai yadda da rububiyya dangane da shi ba shi yasa in an tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa me suke cewa sai Allah ne to me yasa kuke bauta wannan sai sai wallahi ai mutanen kirki ne waɗannan sunayen da kuka ji dama mun sa musu muta bayan Allah ne waliyan Allah ne salihai ne sai muke in mun bauta musu sai su kuma su kai wa Allah bautar kuma sai su cece mu ran tashin kiyama duk mai bautar gunki asalin tunaninsa kenan ba saboda wai yana zaton cewa gunkin nasa ya halicci sammai da ƙasa ko wani abu ba ko su kansu in aka tambaye su kowa ya halicce ku ne ba mai cewa lata ne ko uzza zai ce Allah ne halicce shi kuma in ya tashi ma rantsuwa da wasu abubuwa da yawa akwai abin da suke Allah suke kai hatta bala'i in sun shiga Allah ya ba mu labari aiko fa idza rakibu fil fulki me suke yi da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun amma da ya tsayar da su Allah din sun tsallake shikenan idza hum yushrikuna sai ga su suna shirka da Allah sai su koma suna cewa wani wani wani an taba ku labarin wasu kiristoci ko na taba ba ku amma dai ila wani darasin ne ba wannan ba wasu kiristoci suna tafi a cikin teku sai ruwa igiyar ruwa ta zo tana tangal tangal da su sai aka a lokacin nan ana ta wake wake jesus waye waye waye sai aka daina sai aka koma oh god oh god oh god ya Allah ya Allah ya Allah ba a roƙon Jesus a lokacin nan ana ta roƙon Allah Allah subhanahu wataala sai ya tsayar da su suna sauka bakin gaban ruwa ana mammatsa riga oh thank you Jesus kaga shirka ta dawo amma lokacin da bala'in ake tsakiyarsa ba a roƙi Jesus ba sai aka roƙi Allah to wannan haka ɗabi'ar duk masu shirka suke ba suna yi a lokacin da bala'i ya bala'i kowa mantawa yake ko dama wannan ke nuna mana dama akwai ganganci a cikin bauta wanda bai halitta ba Allah ne zai sa mutum koma fitirar sai ce kai wannan fa da nake bautawa ba shi ne ya halicce ni ba don haka in koma gun wanda ya halicce ni sai a ce ya Allah ka tsere da ni in ka tsere da ni ni ko da alƙawarin kaza da kaza da kaza yana koma ya samu natsuwa sai ce a to ai shi kenan na'am wannan fitirar mm. shi ne abin da malam muhammad bin abdullahab a cikin kashfin shubuhati ya nannaga wannan matsala ba ku manta ba shekara wajen nawa zan ce ashirin da nawa zan ce ne ina nufin karatun da muka yi na kashfin shubuhati a nan masallacin wajen shekara ashirin da biyar ko da wani abu an daɗe sosai lokacin ba ma littafin mun karanta shi ya kai sau bakwai saboda ba wani littafin mu yi sai mu sake mu yi mu sake mu yi mu sake a nan masallaci ya kai shekara 27 haka ko takwas ina ji ya kai ko malam to a lokacin nan ai a cikin wannan littafin ya mun ya babbayyana waɗannan abubuwa cewa abun mamaki shine waɗanda suke shirka a zamanin da can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikan da suke bautawa lata da uzza yace abun mamaki sun fi mutanen yanzu fahimtar la ilaha illallah na yanzu in mutum ya shiga bala'i wai sai kira shehunsa ya zo ya cece shi su ko na dacan in sun shiga bala'i Allah suke kira sai an samu zaman lafiya ne sai su bautawa waɗancan kun gane wannan amma na yanzu mutum ya ce ya shehuwa ne ya kaza ya kaza wannan menene shirka sai babba to kaga wannan shine abin da yake nufi cewa waɗancan na baya kamar sun fi fahimtar ma la ilaha illallah Allah subhanahu wataala ya kyauta to mu je um ina ne muke lokaci ya zo kuma waɗannan ayoyin yake ba da misali ko na cewa yawwa gashi Ah, yana cewa wa qaulil khalili alaihi salam da faɗin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam li qaulihi li qaumihi da yake cewa mutanansa afara'aytum ma kuntum ta'budun kai ba kwa ganin abin da ku kasance kuna bautawa ne antum wa aba'ukumul aqdamun ku da iyayenku tsofin nan da daddu fa innahum to su waɗannan abin da kuke bautawa din aduwwul li maƙiyana ne illa rabbal alamin sai ubangijin duniya baki ɗaya ubangijin halitta ubangijin talikai wannan shi ba abokin gaba na bane wannan istithna'i ne munqati ko la'anna almustathna laysa min jinsi almustathna minhu mun fahimci abin kun san dai wannan ka'idar ta larabci yawwa illa rabbal alamin wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم lalle kuna da abin koyi mai kyau dangane da shine ma'anan fi dangane da annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi iz qalu liqaumihim yayin da suka ce wa mutanansu kai jama'a inna bura'a'u minkum mu ba mu ba ku mun barranta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillahi mun kuma barranta daga abin da kuke bautawa dinnan wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku kaga ashe kenan hakika an bautawa wani wanda ba Allah ba don haka wannan wa qadara rabbuka ba zai ya zama ma'anarta me qaddara rabbuka ba ba kaddara ake nufi ba umarni ake nufi yawa suna cewa kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawatu kuma hakika ba adawa da gaba ta bayyana kenan tsakaninmu da ku wal baghdau da kuma kiyayya a abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kadai sannan za ku zama mutanen da zamu soyayya da ku illa qaula ibrahim sai fadin annabi ibrahim wannan shine kawai ba za ku yi koyi da shi ba wannan illa din istithna'i ne daga abin nan uswatun hasana ma'ana kuna da abin koyi wajen kaza amma inda annabi ibrahim ya ce li abihi lokacin ba mai yake illa qaula ibrahim da yake cewa menene la astaghfiranna laka fadin da annabi ibrahim ya cewa zai nemi gafara ga babansa yace nan kar koyi nan ba abin koyi bane idan mutum ya mutu a shirka to ba a neman masa gafara kun ga annabi ibrahim ya nemi a gafarta wa babansa Allah ce a'a inda ya mutu ba a musulmi ba to ba a neman masa gafara to nan wurin babu uswatun hasanatun gare ku amma a na farkon akwai kun fahimci wannan abun to um, sannan sai yake cewa mene uh, ina ne wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko na tsallake ne yau illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay' yawa cewa zan neman maka gafara ga ubangiji kuma ni ba na mallakar komai gare ka to sai wannan sai ce wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce qul ya ayyuhal ladina qul ya ayyuhal ladina kafaru ko ah ina yawa qul ya ayyuhal kafirun na'am Allah madauki yana cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ya ku kafirai ni fa bana bautawa abinda kuke bautawa wala antum abiduna ma a'budu ku kuma kuma ba ku bauta abin da nake bautawa ma'ana ba za ku bauta abin da nake bautawa ba wala ana abidun ma abattum ni ma bazan bauta abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma abudu kuma ba za ku bauta abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliyad din addinin ku ku karata ku je ku tai addini na ina nan zan ci gaba da yi mun fahimci wannan to sai yace wa hadhihi kalimatu kai akwai bayanai da suke da alaka da wannan kuma lokaci ya dole mu tsaya akan wannan ina ga mu samu wuri a baya sai mu maimaita waɗannan ayoyin sai mu tashi daga kansu daga mu koma daga ayar magana annabi ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun ya zama daga ita muka tashi darasin mu na gaba sai mu sake lalo abin daga nan insha Allah sai a dora akai tunda lokacin ya kure kat ba yadda zamu iya dora wani abu muna fata Allah subhanahu wataala ya sare mana al'amuran mu Allah ya kara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yassare al'amarin musulmi Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu abubuwa da suke aukuwa marasa daɗi Allah dakatar da su Allah subhanahu ta'ala ya tsayar mana da waɗannan abubuwa na makirce makirce da kulle kulle da kuma tashin hankali da suke faruwa a wannan ƙasa ta mu Allah ya zaunar da ƙasashen mu da jihohin mu da garuruwan mu lafiya da mu baki ɗaya Allah tsare mana addinin mu Allah ba mu haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk